الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي بيو قوة الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو ديار دريه أربعين أكو wanda ya dace da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a karatunmu na uku a littafin addurratul yatima ta sa'idu bin sa'ad al-hadarami rahimahullahu ta'ala za mu tashi babu a ƙasamil i'rabi babu a ƙasamil i'rabi wannan babu zai karantar da mu كشكش الإعرابي أقسامه رفع ونصب وهما اسم وفعل ثم جر لزما تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي والفتى وغير نصب كل منقوص أتى a idan an ce al'irab kamar yadda yake an sha bayani a luga ana nufin al'idahu wattaudihu wato shi ne a bayyana abu ya fito fili kowa ya gansa kuma kowa ya fahimce shi wannan a luga shi ake kira la'irabi kana iya cewa a arabtu amma fi damiri na bayyana abin da ke cikin zuciyata to amma a istilahi na malaman nahau in sun ce al'arab wasu lokuta sukan yi amfani da shi suna nufin nahawun gaba ɗaya kamar can mulhatul i'rabi to ai al'irabu a nan ana nufin nahawu ba yi wani ɓangare na nahawu ba eh ko kuma a ya ƙwalibal irai to duk ana nufin nahawu to wasu lokuta kuma ana nufin da al'irab shi ne abinda zai faɗa shi ne hukunci-hukuncen kalma a ƙarshenta har koyaushe da'iman al'irabi yana mai da hankali ne kan abin da harafin ƙarshe ya ƙare da shi na kalma to ma'anarsa kamar yadda aka sha faɗa akwai ta'arifat daban-daban amma ta'arifi mafi sauƙi shine na ibn ajirum da yake cewa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha lafzan aw takdiran wannan shine caccanzawar ƙarshen kalmomi saboda wasu ma'aikata da sun ka shiga ga kalmomi lirabin ko dai ya zamo na lafazi ko kuma ya zamo na ƙaddarawa kamar yadda za a yi bayani to sai ce a ƙasa muhu karkasuwansa raf'un akwai raf'a wa nasbun akwai nasba yawwa da raf'u da an nasbu sai ce wahuma su su biyun nan fismin sun keɓanta ga suna wa fi'ilin da kuma aiki yadda suna zai zo marfu'un fi'ili ma mubari'un yana tahowa marfu'un saboda haka wa fi'ilin anan yana nufin alfi'ilun mubari'u shi ake magana sannan haka nan annasu yadda suna zai zo mansub haka shi ma fi'ili yana zuwa mansub ra'aitu zaidan ra'aitu zaidan a gani lan yadhhaba ko zaidun jaa zaidun masalan ko yadhhabu zaidun kaga duka da sunan da fi'ili ko wannan su yazo marfu yazo ko mansubi saboda haka an samu tarayya tsakanin suna da fi'ili a waɗannan abubuwa guda biyu summa jarrin sai na uku sai jarra an ce jarra shine a wasali ƙasa harafin ƙarshe duk sanda kaga kalma da harafi a ƙarshe to wannan ana kiransa jarra muddin ne wannan kalma su dace sai ce amma shi jarra taksisuhu keɓance shi bismin da suna lazima sai ka koma baya lazima ya lazimta ma'ana ya wajaba kenan babu jarra ga al'afa'al eh baka ka zo larabci zahaba kana zahabi eh ko ya zahabu sai kana ya zahabi to wannan ba larabci kake yi ba laraba ba su san wani abu zahabi ba ko ya zahabi sai dai ya zahabu ko zahaba shi laraba sun kasance kaga zahaba sama saboda haka a fa'al kulluha ba sa ɗaukar jarra in ma ka gani wasali ƙasa to wani dalili an ka samu irin su lam ya ku lillazi na kafa a gani ko to wannan shi ne saboda haɗuwar sukunin guda biyu wa jazmun na hudu daga cikin aka samu arab akwai jazma shi kuma mudari'un fi'ili mudari'i yanfarid bihi shi kuma ya kaɗaita da jazma kenan la jazma fil asma ba a jazma ga suna in ma har kaga jazma din to ba ita ce asali wani dalili ya kawo ta kila in waƙe ne saboda wazani eh yawwa saboda wazani sai a ɗaure harafin ko kamar da ya ce wurare daban-daban dai za ka ga haka to shine wa irabun shi kuma irabi yarid to yanzu ya gaya mana a kasamun irab ta fuskar hukunci min janibin hukum irabi kashi hudu ne arraf'u annasbu sun keɓanta ga suna da kuma fi'ilun mubari sannan akwai aljazmu shi kuma ya bil afa'al ai bil fi'ilin mubari sannan akwai aljarru shi kuma ya khtassu bil asma ya khtassu bil asma to wannan shi ne to sai a sai a kasamul i'rab min haisul amal wata tatbiq shi ne ya ce yarid li'irabi yana zuwa muƙaddaran ai hala kaunihi muƙaddaran halin kasancewansa abun ƙaddarawa fi na hawi a cikin na hau abdi bawana walfata saurayi ya zo ai ja alfata to da abdi ja abdi ja alfata to da abdi da alfata duka li'irabinsa ta kadiri ne amma ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin wannan i'rabinsa na zahiri ne shi ake kira da al-i'rabu zahir saboda ja'a zaidun zaidun zaka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira a gani az-zahira yawwa saboda a fili take haka shi ma ra'aitu zaidan a gani a fili take to amma al'irabu taqdiri shine sai ya kawo maka misali da abdi shine sunan da aka yi idafasa zuwa ga yan mai magana ya mutakallim kenan duk sanda ka yi idafar suna zuwa ga ya'un ta shi mai magana kai mai magana ka ce abu na kana misali abdi bawa na kitabi gulami dari fulusi ila akhirihi duk abin da aka raba ila ya mutakallim to li'irabin sa irabi ne na at-taqdiri kaddara shi za a yi haka shi ma al-fata al-ismul maqsur sunan da ya kare da alif al-maftuhu ma qabla eh shake kira al-ismul maqsur shi ma i'rabin sa gaba ɗaya na kaddarawa ne duka waɗancan a samun irabu da ya ambata hukunce-hukuncen lirabi guda uku da arrafu da annasu da alijaru duk ƙaddara su za ka yi duka ba wanda ke bayyana saboda zaka ce ja'a abdi ra'aitu abdi sallamtu ala abdi abdi ya canza to duk harakat din nan zaka kaddara su ja'a al-fata ra'aitu al-fata sallamtu ala al-fata fata ya canza to shi yasa li'irabin sa duka kaddara shi za a yi eh eh abdi akwai fi'ili da zaka kaddara ai ja'a abdi sai ka ce ja'a fi'ilun ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب عبدي سيكا يفك سيكا عبدي سيكا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مفهوم هذا تكاغا أن قدر هكا يكتشي رأيت عبدي أه؟ رأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل عبدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هكذا إنك سلمت على الفتح على على عبدي سلمت على عبدي eh sallamtu fi'lan wa fa'il ay li irabin sa ala sai ka ce harfu jarrin mabniyun ala sukuni abdi sai ka ce ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddara kaka ce zahira al kasratu al muqaddara ala ma qabla ya al mutakallim mana'a min zuhuri hashtigalu al mahall bil harakati al munasibati lil ya'i wa hiya al kasra wa huwa mudafun وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هذا دوكا الحركات الثلاثة أن قدر جاء الفتح رأيت الفتح سلمت على الفتح تند أنا ركودة إذا أحدث إن شاء الله تسكت جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف إيه؟ على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بالفتحة مفهوم هذا؟ لأنه معتل الآخر وكت لأنه اسم مقصور لا يظهر فيه إعراب إلا تقديرا رأيت الفتى أي رأي فعل وفاعل كو أي لإعراب سبا سأمم التابع الفتى أه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بالفتحة أه؟ لأنه وهو اسم مقصور لا يظهر فيه إعرام إلا تقديرا هكذا سلمت على الفتى كو سلمت فعل وفاعل على حرف جر مبني على السكون الفتى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة إيه؟ الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تهريكها بالكسرة بالكسرة أه؟ لأنه اسم مكسور لا يظهر فيه إعراب إلا تقديرا wannan shi yake nufi da yarid muqaddaran fi nahwi abdi wal fata wa ghayra nasbin amma wani nasaba menene wani nasaba wani nasaba arrafu wal jarru eh ba ana magana suna ba to shine wani nasaba shine al jarru war raf'u ata yakan zo kullum kullu manqusin yakan shigo ga duk wani suna manqusi ata da yazo ma'ana shi a yakan zo muqaddari shi ma hawwayo wancan mun ce suna ne makaso to akwai alismu almanqus allazi akhiruhu ya'un sakinatun almakasuru ma qablaha kama alqadi aga hunaka ya'un arrami hunaka ya'un da makamantansu ko adda'i ila akhirihi suna nan da yawa to da arrafu da aljarru eh kaddara su ake za ka ce ja alƙadi kaka ce ƙadi sallamtu ala alƙadi kaka ce ƙadi haza haɗau fahishu sai ka ce ja a fi'ilin madin mabniyun ala alfathi la mahalla lahu min al'irabi alƙadi fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الثقل لأن الياء يسقل تحريكها بالضم لأنه اسم منقوص لا يظهر فيه الضمة لا لا يظهر فيه الضمة إيه والجر أيضا سوبي أبا سبيانا زامي مغانا كم فتحة إن شاء الله مفهوم هذا؟ to haka sallamtu ala alqadi haka sallamtu fi'il wa fa'il ala harfi jar mabniyun ala sukun alqadi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi eh alkasratu almuqaddara ala alya'i man'a min zuhuriha as-siqalu as-siqalu li'anna al-ya'a yasqulu tahrikuha bil kasara li'annahu ismun manqusun la yazharu fihi kasratun aw dhamma مفهوم هذا طب to sai malam ya ce amma in fataha ta za ta bayyana li'annaha khafifa sai ka ce ra'aitul qadiya ra'aitul qadiya eh tana bayyana inna ma'iya rabbi ba a ce inna mai ba to saboda haka a irin wa'annan wurare tana bayyana tunda ya'un ce ba alif ba dama muna magana ne kan ya'un an fahimta ko to ita tana bayyana to bayyanarta baya haifar da nauyi saboda haka zaka ce ra'aitul qadiya eh kaga akwai sauki ko ba haka ba saɓanin ja alƙadi ja alƙadi ƙadi so al'arab duk sanda kalma ta yi nau'i to sukan haffafa ta saboda ba sa son abu mai nauyi ba sa son abu amma hausawa ne yayi duk abu mai nauyi sai kaga sun yi takfifinsa saboda haka anan hausawa sun yi koyi da larabawa eh to sai ka ce ra'aytu fi'ilin wa fa'il ay alqadiya ko sai ka ce maf'ulun bihi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahira ala akhirih li'annahu ismun mufrad anan kaga fataha ta yi ta bayyana hmm? to shi yasa can yace inna sami'na munadiyan kaga munadiyan ba ce munadi ba sai aka bayyanar da yawwa tare da cewa munadi alismul manqus lianna fi akhirih ya'un sakina al-maksur ma qablaha wannan shi ake kira suna manqus shi kuma al-maqsur allazi fi akhirih alifun al-maftuh ma qablaha al-maftuh ma qablaha to sai kawo maka misalai gaba ɗayan abinda mun ka faɗa sai ya ce kasma akhi da'iya mulikal gina yace kasma kadin nan ismiya ce eh ba harafi ba ce bi ma'ana mithlus ma mithlus ma Mm, ko nahawus ma to shi yasa kaɗin nan sai ka ce ismiyatun mabniyun al-fatih la mahallalaha min al-i'rabi isma isma fi'lu amrin mabniyun ala sukuni ko wa fa'iluhu damir eh wa fa'iluhu damirun hmm wa fa'iluhu isma akhi me fassarar shi sannan za ku iya gane yadda za a yi larabinsa waye zai fassara mana isma akhi hmm? hmm? to ka kama hanya amma baka isuwa ba ka ƙara gwabcewa eh saurara ya kai ɗan uwana wata ƙadiru isma ya afi hunaka ya unnida isma ya afi to an shafe ta saboda wazani to saboda haka isma sai ka ce fa'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta mm ayyuhal mukhatab mm akhi sai ka ce mi ha taqillaha ya sheik na'am la ya sheik نعم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هذا هو saboda almunada kamar yadda za a yi bayani nan gaba iza kana mudafan ila ismin to yakunu mansuba kamar ya abdullahi ya abdurrahman ya gulama zaidi kaka ce ya gulamu zaidi wannan bobanci ne ba larabci kai ba dan laraba ba su san shi duk sanda ka faɗi abu laraba ba su san shi ba to kayi bobanci eh na'am to za a dai bayani kan nida'i insha Allah to da'iya mulika da'iya fa da'iya mulika hmm? ina amil ɗinsa wa ina al'amil ba an yi al'awamilu ba to ina amil ɗinsa da'iya isma shine amil ɗinsa suka ce da'iya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun shi yake nufi can da yace wa ghaira nasbin wa ghaira nasbin kullu manqusin duk wani manqusi ata muqaddara kenan da aljarru da abdammu manqusi yakan zo lirabin sa at-taqdiri amma manqusi in yazo fi mahalli nasbin to i'rabuhu yakunu i'raban zahira gashi na an baka misali da'iya ai daga da'i ne eh wa huwa mudafun mulika mulika muli aha muli na'am to waye rabi za ka yi muli sai ka ce mudafin ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi alkasaratu almuqaddara alal ya'i alal ya'i mana min zuhuriha asfiqalu a gani li'anna al-ya'a yasqulu tahrikuha bil kasara li'annahu ismun manqusun la yazharu fihi dhammatun aw kasratun wa huwa mudafun aidan eh والكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه الجنا إيه الجنا ميلي ربي إجنا bari mu gani kun fara fahimtar nahu algina me li'irabin sa sannan wa aina amiluhu duk sanda kake son ka gane li'irabi to yi kokari in ka zo ga kalma ka gano amil ɗinta mai aiki a kanta shine amfanin al'awamilul mi'a da mun ka karanta na aljurjaniya in dai ka fahimci al'awamilu to in ka zo li'irabi li'irabi zai ma sauki don nan za ka gane wannan kalma kaza ce to algina me amil ɗinta ma'amul ne wa yin al'amil mun karanta a tauhidi ba a samun ma'amuli babu amil na'am la ghairu sahih na'am to yi mana lirabi a eh yi mana lirabi mu ji yadda zai kasancewa ko ku waɗanda sun ce isma tunda an gano amil ai ya kamata a iya li'irabi ko a tara hankali ko ba haka ba kun shiru algina sai ka ce maf'ulun bihi mansubun bimi eh bismi fi'ilihi shine mulika shine amilu a kansa algina mafa'ulun bihi bismi fi'ilin shine muli wa alamatu nasbihi alfatahatu almuqaddara ala alalifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'anna alalifa yata'azzaru tahrikuha bil fataha wa huwa ismun maqsurun la yazharu fihi i'rabun illa taqdira to wannan shine kasma akhi da iya mulikal gina saboda haka mulika amil ɗinsa isma algina amil ɗinsa muli domin ismul fi'il yana daga cikin ba ku kai ƙadarun na ba ko ko shi zuru zahab to akwai masu aiki sunaye ne masu aiki kamar aikin fi'il suna yin raf'a suna yin nasba kamar yadda fi'ili yana raf'a yana nasba to ismul fi'il yana daga ciki guda bakwai ne a cikin qaturin da da a shuru zahab ya kara sun kai takwas ne ko tara wahkum alasmin kai hukunci ga suna shibhi harfin bilbina ai wahkum alasmin bilbina ka yi hukunci akan suna bilbina cewa mabniyi ne a yaushe shibhe harfin inda suna ya yi kama da harafi suna yana kama da harafi kusan wurare guda biyar ibn malik ya kawo guda hudu a alfiya jalaluddin suyuti ya ƙara guda cikin alfarida to duk sanda an ga samu waɗannan kamanceceniya suna da harafi to sai a gina shi don dama shi harafi ginanne ne ginanne ne wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wannan shine asali saboda haka duk sanda kaga harafi mabni so to in mun samu suna yayi kama da harafi sai a gina shi shine wuri na daya suna yana kama da harafi min haisul wada ta fuska ajiye shi ta fuska harufa asali harafi ko ya zamo mai harafi ɗaya ko biyu ko uku duk harafi baya wuce wa nan to sai aka samu suna harafi ɗaya gare shi ko biyu ko uku to buniya sai a gida shi eh kamar abdama'ir misali ba abdama'ir kamar tutu din nan da kake ji zahabtu jalastu ai tu suna ne kuma harafi kwaya ɗaya ne kuma in mun zo wajen lirabi za ka ji ana cewa ne wa damirul fa'il za ka ji an ce mabniyun eh aladdani to me yasa an ka gina ta saboda ta yi kama da harafi min haisul wada wani harafi ta yi kama da shi kamar irin a ta istifhami kaga harafi kwaya ɗaya ce kamar li lillahi harfi jarri alhamdulillahi kamar bismillahi bi a gada harafi ɗaya ne duka harfa ɗaya ne eh ko kuma aka samu suna na da harfa biyu kamar na zahabina tuna ɗin na ai mabni zahab sai ka ce fi'ilun madin mabni na ala sukuni litisalihi da domirin fa'il na domirin barizin mutasilin mabni ala sukuni kaga mabni ala sukuni me yasa saboda ya yi kama da harafi irin su min irin su fi aga harfa biyu kamar can na harfa biyu min fi harfa biyu to duk sanda an ka samu wannan mushabaha to suna yi guna sai a gina shi to shi ne abin da yake bayani ana saboda haka ya koma alfiyar dan maliki ne ya yi ikitibasi wa hakum alasmin bilbina shibhi harfin ka yi hukunci akan suna cewa mabini shibhi harfin idan ya zamo ya yi kama da harafi to sai ce wancan dai shine misalai daga cikin biyar amma na ba ku misali kwaya ɗaya don ku fahimta wafika ya da'u wa ka yarmi wayara wayara to haka kuma yanzu ya gama bayani akan suna yanzu za a koma ga al'afa'al fi'ilun ma'utallul akhiri sunan da ke da rashin lafiya a ƙarshensa yana da alif ko wawun ko ya'u to shi ko ya ake la'irabinsa tun da mun ji na suna da alismul makasur da alismul mankus yanzu abin da ya rage mana shine ayyuka to sai ce wa fika yadau in kuma ya zan kamar ya da'u ne kamar ka ce ya da'u zaidu amra zaidu yana kiran amru ko yarmi as-sayyadu shabakatahu ko ko yara zaidun amran masalan to sai ga bayani na yace farrafu ita raf'a ma'a nasbil akhiri quddira to za a kaddara musu rafa gaba ɗayansu tun da dama a fa'al ne ba a magana jarra to in sun zo marfu'i gaba ɗayansu li'irabinsu zai zama takadiri amma ita nasaba ita ta keɓanta ne ga na ƙarshe kenan shi da arrafu da annasu duka za a kaddara masa sai ka ce ya da'u zaidu na amran ya da'u sai ka ce fi'ilun mubari'un مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل لأن الواو يسقل تحريكها بالضم يدعو يدعو فيه ثقل to kaga an kaddara dhamma haka nan yarmi as-sayyad yarmi sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء أو منع من ظهورها الثقل لأن الياء يثقل تحريكها بالضم يرمي هذا فيه ثقل يرمي ليش يسأل الأربعين سوسة شيء يرمي هذا السوكي يدعو أه ba su ce ya da'o ba babu wannan luga a larabci kakaf yarmiyu ba ba larabin da ke cewa yarmiyu in ka faɗa to ka tuhumi ƙwaƙwalwarka sai ka faɗi inda ka samu eh sai kawa kanka mahita ko ba haka ba to sai yara yara to shi kan yara duka harakat ɗin guda biyu ƙaddara su ake yi saboda shi alif gare shi amma su waɗancan da zamma dhamma za a ainihin kaddara ta fataha kuma za a bayyana ta kamar yadda aka yi ga suna mankusi saboda haka a nan suna mu'tallul wawi ko na ya'un to ya yi mushabaha da suna mankusi a wajen nasba sai ka ce lan ya da'uwa eh walan na da'uwa min dunihi aga sai aka bayyana yawwa huwa saboda akwai sauki to lan sai ka ce harfu nafiyin wa nasbin واستقبال مبني على السكون يدعو ندعو فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره توشي فتحة أنا بينا أنغاني to haka yarmi sai ka ce lan yarmi sayyadu shabakatahu sai ka bayyana nasba lan sai ka ce harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun ala sukuni yarmiya fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi al fatahatu zahiratu ala akhiri amma in nawasibu ba su shige shi ba kenan ya zo marfu'un za a yi magana kan jazma sana'ati alaiha insha Allah in jawa in nawasibu su shige shi ba ya zo marfu to sai a kaddara dhamma sai a kaddara dhamma to amma yara da arrafu da annasb duka kaddarawa ake yi duka kaddarawa ake yi sai a ce mi irin su yara ko nara da makamantansu ko yarda to duk kaddarawa ake yi sai ka ce yara zaidun amran ko asadan masalan yau zaidu yana ganin zaki ko wani al'amari to sai ka ce yara fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها ko yawwa ba zai yi a bayyana ta ba anan saboda haka bai yi a ce ra'u kaga ya ta'azzar bai ma yiwa ko ka so kai bai yiwa an gane ko to to haka kuma ko da nasu bi ka same shi kan gani to dai lanyara za ka ci wannan alif tana kamar can walantar ba ba a ce walantar da ba ko akwai kira a haka babu ta to lan sai ka ce harfu nafiyin wa nasbin wasu kibalin mabniyin ala sukun tarba bil alif فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها تشيك نفي فالرفع مع نصب الأخير قدر إيه saboda haka nasbil akhiri yana nufin yara shi kan da arraf'u da annasu kuddira kaddara mai ake yi amma ya da'u yarmi ƙuddirar rafu fakat shi ne ga hannun zai faɗa ya ce wa zuhirle nasbil awwalai ne wahazifi amma al'awwalai ne fi'illai guda biyu na farko kamar wani ya da'u da yarmi sai ce to wa zuhir ka bayyana le nasbin ka bayyana musu nasabarsu in sun zo mansubai kamar yadda muka ba da misali lan na da'uwa lan yarmiya su sai a bayyana to abin da ya rage mana shine aljazm eh jazmul fi'lil eh mu'tallil akhir shine yace wa hazifi akhira kulli jaziman kaltaqatafi amma in sun zo mahallin jazma to alkullu da shi mai wawu da shi mai ya'u da shi mai alif to wahazif ka shafe ƙarshensa kawai wannan harafin ka kaɓe shi tun da mahallin jazama ne eh sai ka shafi sai ce jaziman kana mai musu jazma kenan in sun ka zo majazumai saboda haka ya da'u sai ka ce lam ya da'u yarmi sai ka ce lam yarmi yara sai ka ce lam yara eh lam yara lam yara alam tara ko akwai kira alam tara to ya saluhu tara ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka eh ana fahimta ko an fara an gaje an faɗa muku makulli na ba ake ba mu wallahi in baka rika da kyau ba kuma kofan eh kofan nan tana wahala budewa ko so saboda haka ba za ka ɗauki makullin mota ka ce da shi za ka buɗe kwaɗon ɗaki ba ko zai yi to to wannan shi ne lam ya da'u sai ka ce lam harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin ya da'u sai ka ce fi'ilin mudari'un majazumun bi lam wa alamatu jazmihi hasfu harfi illati ala akhirih wa dhammatu dalilun alaiha haka nan lam yarmi lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukuni yarmi fi'ilin mudari'un مجزوم بلم وعلامة جزمه حصف حرف الإلا على آخره والكسرة دليل عليها تو هكا ألم ترى إيه؟ ألم آ حرف الاستفهام مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب لم حرف جزم أي حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حصف حرف العلة على آخره والفتحة دليل عليها shi kenan na hau sauƙi gare to shi ne kaltaƙatafi kamar ka ce kaltaƙatafi asluhu littaƙatafi an shigar da wannan kafin ne don ta zamo ismiya dama lamul jarri a yan an ka hada ta da kawun to daure ta ake yi irin waccan lamun ce liyun fiq zu sa'atin min sa'ati an gane ko to asali li taqtafi eh taqtafi to tunda an shigar da lamul amri dama tana daga cikin jawazim to shine sai a shafe ya'un din taqtafi ma'anarsa ka bi abin da ake gaya maka wala taqaf eh karka bibi ba nawa kafa ba ne yadda wasu ke fasara karka tsaya to ba shi ba ne daga kafa ne ya kafi ba wa kafa ya kifu ba ne ba cewa an kai wala ta kif ba cewa an kai wala ta kafu min kafa ya kafi shi ne bibiya wa kafaina ala asarihim gagari ta wadda shi ne barakallahu fikum to li taqtafi kaga li taqtafi li sai ka ce lamul jar ko lamul amri lamul amri in kaga dama mabniyun ala al kasr eh wa sukina mi saboda mi eh li takhfif shi yasa an kai mata sukuni aka ce kal taqtafi yayi a ce kal taqtafi jaza amma dai kuma akwai nauyi sosai to sai ka ce lamul amri ko mabniyun alal kasri wa sukkina litakfifi taqtafi fi'lun mudari'un majzumun bila bila mil amri wa alamatu jazmihi hasfu harfi illati ala akhirih wal kasratu dalilun alayha مفهوم هذا ناو سي an kama jiki. za mu tsaya wannan babi na a ƙasa male arab wadaka abinda muke fata nan da shekara kowa ya zama na hawiyu yanzu duk inda ka ga ibara kana iya li'irabinta aya ce hadisi ne ko baiti ne ko baiti ma da addawa ala fahimta za ka iya li'irabinsa to inda baka kai ga wannan manzila ba to baka cancanta a kira ka ɗalibin na hau ba ɗalibi ma ba malami ba a baka kai malami ba malami shine wanda zai san akawalu na ulama'u duk matsala in tana da saɓani ya sani kuma ya san alƙaunin raje a ciki akwai kutubu na ikhtilafin nuhat da aka yi rubutu a kai saɓanin malamai da kasan ana saɓani a fikihu siba wahi ya ce kaza al'akhfash ya ce kaza azzajaju ya ce kaza ibnu jinni ya ce kaza da makamantansu su a tsufi kibaru na malaman nahau sai maka tarjihi alkufiyuna sun ce kaza albasiriyuna sun ce kaza ga dalilan kufiyuna ga dalilan basiriyun amma ƙaulu kaza shi ne raji haza huwa alimun nahau amma wanda zai karanta matsala ɗaya ya gane ko a kawo mai bacci ya yi la'irabi haza ɗalibin eh ma zilta ɗaliban saboda baka iya tarji sannan baka san kuma ikhtilafin nuhati ba to akwai tambaya? abu tambaya go? nawo yana da daɗi ni duk sanda ake nawo nakan samu nishaɗi da na hau da adam a tamatta obihima ina jin nishaɗi in bacci nake ji sai ya gudu in yunwa nake ji sai ta gudu in kasala nake ji sai ta gudu a tamatta ubin nahawi wal adab to ya an zo ana harkar adabi ana yankan baiti ana ana faɗin uyubul kafiya ko al'ilal wa zihafat a ƙasida to a tamatta a tamatta eh to Allah ya sa eh kuna a to ai ni ma kan hanya ne ba wai da kai da ba eh na'am a ko alama na hayan mu yan ƙananan almajirai to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh